sha ɗaya la ilaha illallah sha ɗaya kan tufaci a kafa uku godiya ga ubangiji bismillah da kulhu wallahu kafa uku wannan banka za ka yi dabara ɗan rage ta kaɗan da kaɗai za a ɗan rage kaɗan ba ba wannan ba ne fatiha kafa uku bismillah da kulhu wallahu kafa uku da da fatiha da salatul fati alƙalin na nawa sahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الوقت وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الكتوج ونمساكر ما كان ونمسل الله وحسن الكواتم وإذا القلق أمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد دكا ينكو سوجي شي
وأوحي ربك إلى النهل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يرثون Allah madaukakin sarki ya ce wa auhe rabbuka ubangijinka yayi wahayi na ilhama ilan nahali izuwa ga kuda na zuma wahayin ilhama wahayi ne na ilhama ba wahayil jali ba ani takiri min aljibali Allah ya ce ke kudan zuma ki riki wani bangare daga dutse buyutan ya zama gidaddajin ki tawina ilaihinna wanda zaki taro izuwa gare ta wa min ashjari da itatuwa ma buyutan zaki yi gida wa min ma ya rishuna da abinda mutane suke ginawa annaka mutane ya bununa lake sun gina miki min al'amakini na gurare wal alalimi da kuma nisa tawi ilaiha wanda zaki taro gare ta to Allah ya mata wannan wahayi in dai ka aje wani gora ko ka aje wani tulu in dai dan zuma ne zai shiga in ba nasa bane baya shiga kuma yadda jiya muka ba ku labari zai baka mamaki yi kudan zuma karan kansa kamar yadda jiya ma gaya muku tsutsa ne wanda aka ɗauko daga annabi ayyuba sai aka jefa shi a kogi na kogin ya zama kifi wanda aka jefa shi a sarari na sararin ya zama ƙudan zuma to idan mutum ya tambaye ka yace wannan abu ne wanda cin sa halak abin da yake jikin sa halak shi haram sai ka ce ƙudan zuma yi ƙudan zuma cin sa haram ne eh haramun ne cin ƙudan zuma amma shan abin da zuman yake hararwa halal ne kuma za ku iya kawo wani ga ɗaya na ba ku samfar ku ƙaro mu wani mata in babu nonon mace shan nonon halal ne amma ya naman mutum ɗin haram ne ko ni ke na sha ƙaro muku ɗaya kan wanda ka sani da wanda ka sani ba yawa ɗan adam cin naman sa haramun ne amma shan nonon ɗan adam fa halal ne da kudin zuma da wannan ɗaya ne wannan ilimin ba za ku sami sai kun duba littafin hayatul hayawanul kubra eh shine hayatul hayawanul kubra shine ya bincike tabbatar da cin kudin zuma haramun ne kuma duk kuda ha ila yau dan wuta ne duk kuda dan wuta ne banda kudin zuma duk kuda kuma a duniya bakin sa kwana 40 baya karawa kowane irin kuda ne in dai kuda ne kuma wani iri ne dan wuta ne kuma Allah ya san dalilin haka amma kuma ƙudan zuma yi ɗan aljanna ne kuma yi ƙudan zuman can sa haramun ne amma shan abin da ya halar kuma halal ne haka mace ma nononta a sha halal ne amma naman ɗan adam ɗin haramun ne to wannan hayatul haiwanin kubra irin bincikensa shi ya kama da wannan kuma duk mutumin da ya wani jin ya yake damunsa ba san kansa ba zuma kullum za a bashi isha da safen dai za ka lahi zuma da dare ka kwanta za ka lahi zama duk jinyar da yake jikinka zai bar jikinka domin sai yana ciwo da itace guda dubu ne akwai farar saka akwai jan saka akwai bakin saka ina fata kun fahimta bayan nan kuma duk mutumin da yake so ya samu hankali ko fasaha ko fahimta to in Allah ya dai nemi kudan zuma ya nemi zuma ya sha to Allah zai kara masa hankali wani mutum ya je gurin sai da na ali ya sai da na ali ne an gaya mun karatu ina mantawa sai da na ce to abinda za a yi ce ka nemi kudan zuma ka nemi zuma ka nema zuma dan kaɗan kuma ce bayan nan ka nemi ruwan sama bayan nan ka nemi nonon saniya kuma ka ce da matar ka cikin sadakin da ka bata ra'ayinta ba tare da ka mata tilas ba da ra'ayinta ta ɗau wani abu ta baka idan matar ta ka ta ɗau wani abu ta baka abin da ta bakan ka sai zuma ka sai nono nawa kenan da ruwan sama ka hada ka yi abin da ya faɗa ke ne ce za ka yi hankali mutane sun gwada hakan sun samu hankali hikimomin kuma da yake ciki Allah shi ne masani amma ya zo ne da cikin littafin majalisar wa'izi na ba rubutu babu komai mata ka ka zagin ka da ɗauɗan wani abu da baka sai ka sai zuma sai ka sai nono sai ka sai ruwan ka nemi ruwan sama shi kenan gurin ka sha wannan kuma ba yake nan sai ka rubuta sannu ku da ka yada zuba sai ka rubuta sannu ku da ka yada zuba ai wasu hikimomi ne wanda ba karatun ma kamar sunayen fakihan madina ne ai ko duk mutumin da ya haddace sunayen kaga zai samu ilimi wasu mutane ne wanda suka zauna su bakwai din na madina kuma yanzu da sunayen su zaka rubuta su kuma ka sa su abin da yake tsutsa ba zai yi tsutsa ba bincike ya nuna haka sanin sunayensu ma ka sanin su yi kenan kamar abin nan ne ai kamar kururu ne duk wanda ya san sunansa kaga sunansa wanda ake kiran sa yi kururu alaihi salatu wa salam sunansa biliya ai ana so ka san sunansa babansa marka lakabansa abul abbas in kiyansa kururu in ka sani aka ce wuta ba zai kona ka ba ka ga wannan hikimomi ne kur Allah kuma shi ya san dalilin da ya haifar da haka to Allah ya gane da mu
thumma kuli min kulli samarati fasluki subul rabbiki zulula thumma kuli sannan muka mata umarni muka ce ke kici min kulli samaratin dukkanin dan itatuwa ababan horewa ne ga kudan zuma fasluki ki higa kalli mun dayan ta miki subul rabbiki ta barkin ubangiji ai darqat turqahu fi dalabal mar'a ta barki wajen neman makiyaya zululan Allah ya ce mun hore mu jam'i ne zalul min subul musakaratin laki fala ta'sir alayki ba zai wahala gare ta ba wa in da wa ara ko da ma abin yana da wahala kai ne wala anil ud ko dawa wayan bawu da koda ta yi nisa wa ila mina da miri fi asuluki mun kada ta lima irin yan kudan zuma da zai je kaman Kano kiwo to ba zai bayi wahala ba dan ya je zai dawo kuma idan masu magana sun faɗa hankalin da Allah ya bata da kudan zuma zai zo ya fice Kano a gidanka da danga ta irin akwai inin karan haɗin nan da za ta buga ta fice ta dawo ma sai ta buga ta fice ita in ta tafi guri hanya za ta gani a sararin saman da ta tafi za ta yi ta yi hanya ta dawo ta hanyar za ta dawo shi yasa ake samun hankali yayi a tare da ita to Allah ne ya hore mata ya mata wahayi ta inda ta tafi kuma ta nan za ta iya dawowa ko bata ba za ta iya yi ba inna fi zalika يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه yankari yana fita min budu ne ha daga cikin cikunan wato kudan zaman ka san ba wai daga ba daga wannan bane ai ba daga dubura yake fita ba ita amai take yi amai take yi ta inda dai yada nan za ta amai wannan abin daga ruwan amayarwa ne amma za ta sa a cikinta ta dafa iya abin da zai zama amfani ga dan adam za ta fitar inda ta yi kahinta kuma za ta yi daban kahinta daban ruwan zuman daban yawwa abin da ta ciwa kanta to wannan ne zai zama kashin ta amma abin da take bukatan ajiye wannan to wannan kuma amai take yi ina fata kun bayyana shi ne za ka ce ya kuruji min buduni ha ba ce min duburi ha ba daga cikinta eh kuma sharabun abin sha mukdalifal alwanu akwai farin saka akwai jan saka akwai bakin saka wanda ya ce ma a nemo zuma farar saƙa sai ba wani abu yake nufi da farar saƙar ba kurin dai wanda dai a nemo sabo kurin a nemo sabo to kuma malam mutane su zuge wannan kama kaman don hanyar neman darni ne shi tsohon ya fi sabon tsohon zuman bakin ya fi sabon ai gobe zan koya ma ka ce me hikimar haka hikimar haka ka je idan ka tatsi nono da wanda aka ajiye kwana ɗaya ya zauna da wanda yanzu aka tatsa wanne ya fi kyau wanda ya kwana in bai kwana ba zai zauna da ya to nan daɗe wanda ya yi duk abin da ake bukata kamar ka jika abu ne ya daɗe sosai ya bi wanda bai ji wannan inji ya tafasa ya fitar bai huce ba wannan kuma ya ɗan daɗe wannan yi ne dalilin da suke nema sun ɗauka wanda daga fita su kuma abin da suka dogara da yi daga fita a cikin zaman da ɗamatsamansa kai amfani da shi wannan kuma mu ana maganin wannan da ya daɗe ya haɗe jikinsa kamar furanka ne da nono ka sa sukari yanzu kana sa sukari kana dama in kai wasa da kwara-kwara za ka ta amma yau ɗan kwana ɗaya biyu sukarin nan lif ya yi ga ko ina da ko ina to na mu tunanin muna ga wannan zai fi wancan amma Allah yi ne masani amma ko mutum ya ce farin saga nemo bakin sagan ma ba ruwanka ka nemi bakin saka ba rubuce gani ba magana ce kudan ta na iya daga ya gani ba wani hadisi ne nuna masa farin saka ko bakin saka ba in ya ce farin ma ka nemo bakin in ya ce bakin ma ka nemo farin duk ɗayan zuma kurin wannan farin da bakin shi ya shafa in ya maza ma ka ci alaga ta mana annabi ne nuna ta ya nemi sabo ya zai ce a'a dabaru ne dai irin namu gane cewa abin da an yi mai mai da hankali ya ba da himma kan abin da ake nufi banda wannan babu wani abu ina fata mun fahimta dan an zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutumin da cikin sa yake ciwo ya ga annabi annabi yake ke zai ga dan wanka ya sha zuma da ya yi zuma kuma daga baya aka sake zuwa aka ce rasulullahi cikin da yana ciwo annabi ta a dai ya zuma ne aka ya zuma ya kare cewa ciwon cikin bai dauke wace annabi ya ce a ya zuma dai aka da aka sake dawa ya ce shi Allah ya yi gaskiya amma cikin dan uwanka ya yi ƙarya eh cikin dan uwan naka shi ya yi ƙarya amma shi Allah ya yi gaskiya dan ya ce fihi shifa'un linnas cikin sa waraka tun da bai warke ba to cikin nasa ne ya ƙarya amma shi Allah ya yi gaskiya haka annabi ya faɗa Allah ya gane inna fi zalika إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون inna fi zalika cikin wannan al'amari na kudan zuma na zuma da muke magana fi zalika cikin wannan da ayatin akwai alama fa liqaumin ga mutanen da ya tabakkaro na za su rubuta tunani fi sunnihi ta'ala daga cikin ayyukan Allah madaukakin sarki mhm.
والله خلقكم ثم يتوفاكم wallahu kalakakum Allah ba shi halicce mu walam takunu shay'an tun ba mu zama komai ba kuma yayi mu ne ba tare da wani misali da ya gabata ba sun mata wafakum idan kwana ya kare Allah zai karɓi rayukanmu inda in kira ya ajarihim yayin da ajali ya zo wa minkum ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم wa شيئا minkum daga cikin ku man yuraddu akwai wanda Allah zai nufe shi ya mai shi ila arzalil umuri mafi kaskancin rayuwa a kasa ku kaskanci min alharama na tsuba wani karabi da jatin shine mutum ya zama jatin ne kai la ya alama dan ya sani ba da ilimi bayan sanin wannan sanin shi da wani abu qala ikramu da jaman qara alqur'ana iya roje da duk wanda yake makaranta alqur'ani ne lam yasir bi hal bare kai wannan halin ba amma ya kaga mutum da yawa makaranta alqur'ani wani ya zo mutuwa ma zai gigice ba wani abu bane idan mutum kaga ya karanci qur'ani malami kaga ya zo mutuwa yana ta bata kayansa da wando yana sumbatu akwai abin da ya tsakiyar kuruciyarsa ya jehu wannan ya haiwa wannan hasada wani abu da ba zai yi ma an je ya ce shi zai iya yi raga ta malam ga wani mutum na fa ya gagare mu mun yi mun yi sai ta wala yake abin shi zan iya yi to kai da kai irin wannan abin ta yaya ƙarshen rayuwa za a gama da duniya lafi ba su yi ba shi yasa a dinga yin kaffa kaffa shi dan adam da ka gani kowa da baiwansa wani mutum ya zauna da iyayensa lafiya a kurin ka sa shi a gaba sai ka ga bayansa to ba kai zai ga bayanka wani mutum a karkashinsa da marayu masu karamin karfi hudu ko biyar ba ba ka ga wannan kace za ka haure da addu'a to wala ka mutu hiya rayu dan Allah ba yadda za a yi ya bar wannan marayun su ta gayyara wani mutumin kuma da yake zaune ba yi da mahaifiya amma akwai kakarsa mahaifiyar ta rasu to da mahaifiyar tana nan za ta kula da kakarsa sai ya tsaya a matsayin mahaifiyarsa yana kula da kakarsa babansa ya rasu kuma yana kula da baban babansa kurin ka sa shi a gaba Allah yana ganin wannan tsohon zai barka sai ga rayuwar ta haka ta yi da cikin bala'i wani kuma kurin almajiri ne ka gan shi ya zo yana karatu dan karatunsa ya fara kyau ka ce za ka sa shi a gaba to wani almajirin da ka gan shi babansa ya mutu maraya ne iyarsa ta mutu nawa biyu to Allah ya bayi daraja ya zo kai kana so ka karasa yi kuma Allah shi ne gatansa kai kuma zuciyar ka kake gadara da yi da cewa kai malam wane to yi wannan yaron Allah ne gatansa fa shi ba Allah yana tare da yi kai kuma ba to za a kwantar da kai in ka maza iyayenka za su zama marayu shi kuma yaron Allah zai bayi darajar ta kai dauka ya bayi abun Allah abu ne mai sauki shi yasa diyan da kaga dan adam a irin yadda Allah ya ganshi ka kyale shi idan ka ga mutum hankalinka bai kwanta da shi ba ko kuma wani abu taka ta gama ku da shi to ka yi kokari ka yaki zuciyarka abun Allah baka san matsayinsa ba kudin dai ka zuba mutum ido wani maraya ne wani miskini ne wani kuma jinin sa ma jinin annabi ne sharifi ne kai kuma jinin ka ba na annabi bane haka kudin ka sa sharifi a gaba to yi ba annabi ne ga kansa ana taba sharifi annabi ya sani to kai kuma ba sharifi bane ba kada ba ka je fari ya juye da mujiya ina fata kun fahimta to yi ya sa al'amarin azimu ne in kuma kai sharifin ne ka ce to ni bari in taba wannan mutumin to yi wanda ka taba din malami ne ai kai yarifi ka taba malami yi ko malami magajin annabi ne da wanda ya kujeran annabi ya zauna da wanda yake jinin annabi kada ba ka yi wasa kai ga cikin wani bala'i dan kai annabin kai jinin ka ne jinin annabi yi kuma kujeran annabi yake kai to nan ma za a iya haifar da wani duk inda kaga malami malami ya zo mutuwa ƙarshen da kaga bai yi kyau ba kai ba wai wani abu ba ne shi dai ya san abin da ya san abin da ya ka je wannan ka zagi wannan ka aika wannan ya san wannan ma ka aika masa wani saifi wannan ka masa kaza kun har ana ma kirari ana malam gobe da nisa abin ya kai yadda ya kai kuma daga baya ka zo ƙarshen ka yaƙi kyau a zuwa na ta ma tofe tofe na addu'a ai ba abin addu'a ba ne duk wanda gama da jin qur'ani ya zo mutuwa ana gara mutane a masa tofi ba tofi za ku masa ba in kun taru ku ce Allah ka bayi qur'ani to mun bari da qur'ani ai dama da qur'ani a jikin sa ne to an bari da hikima in alkhairi yayi qur'anin nan shine in sharri yayi qur'anin yana jikin sa kurin Allah dai ga qur'ani kai ka san da zaka yi ka takura ka kyale da qur'ani ku ja baya in kun maza fa zama da madaukin kanwa ya ja baran kai ya ja baran kai duk lokacin da Allah ya baka wani dama ka sassauta eh amma ni zan yi a san kura buɗe baki zan yi mai dabaibayi zan yi mai sasari zan yi mai rohane zan yi yasan mai aljani zan yi shinkafa da wake da duk mun sani mu ma muka kyale don mu tsira da kanmu da yasin shinkafa da waken da kura baki buɗe bakin da rohanan eh da da wanda ake tura shi ya je ya dawo da mai sasaran duk wannan da ya kai ta yi amma ƙarshen rayuwanka ba zai kyau ba ba zai kyau ba bayan Allah Allah shi ya san yadda suke shi ya sa malami Abdullahi da Abar da ya ce dan Ikram da ya ce malami ba zai kai wannan halin ba to wallahi in dai malamin ne na Allah yana zuwa mutuwa za a ga alamar mutuwar amma malami ka gan shi malam yana son batu ya yi fitsari ya ce wayo muciji malami kurin ayi addu'a Allah ya rufe masa akwai abin da yi akwai abin da ai qur'ani in Allah ya ba qur'ani annuri ne ai wannan annuran har mutuwa ka tana nan kuma ran da ka mutu ma annuran zai fara tafiya sama amma tun ba je ko ina ba a duniya kaga an shiga wani yanayi ai an taba Allah eh an shiga hurumin Allah an dauka za a yi aikin da Allah zai yi kuma a kasa ni za ta ba zan kai ka to kaga wannan Allah ne ne kai ba wallahi zan sa mutum yanzu ya bar gari wallahi wallahi zan makantar da mutum to kaga Allah ne mai yi ka yi ga gonansa kuma nan gaba kuma abin da ka zo za a yi ma kuma me me nan gaba kana da wata damar magana ku dinga kiyayewa malamai ban zai da kai malami ne ka dinga hakuri da abin da mutanen ka suke maka idan har ba za ka yi hakuri maka ji Allah da wani da wani sun taba ni to Allah ni dai na gama ka da su kai ka san yadda za ka yi da su shikenan sai ka kyale in na hiriya ne ka hiriya su in ba na hiriya bane Allah kai ga tsakani na da zo kai mun maganin su ka kyale ku ba ruwanka idan kuma Allah ya dora su a kanka ka rasa yadda za ka yi ka dinga tuba Allah ko laifi na ma wayannan mutanen suke hawa kai na to yi nan Allah ka sauke musu in laifi na ma na tuba Allah sai ka tsaya iya nan ka jira Allah Allah ba zai barka ba to ya za malami akan hadari yake eh ku yi kokari in Allah ya mai da ku malamai ku zauna wannan kujerar da daɗi da babu daɗi a yaƙuri har aje aje gaban annabi Muhammad. To yi ne Allah ya ce inna fi zalika kai la ya'lam ba da ilimin sha bayan wannan ya gane cewa fa da wani abin da da bai sani ba inna Allah inna Allah alimun qadir inna Allah sanin ubangiji alimun Allah masani bi tadbiri kalqihi da lura da al'amarin halittarsa kadirin Allah mai iko ne alama yuridu ga duk abin da Allah yake nufi in dai Allah yana nufin abu ya tabbata to haka abin zai tabbata wallahu fadala ba'dakum ala ba'din fil rizq wallahu ya Allah madaukakin sarki farala shine bibi da barakun shashi ala baran ga shayi birbi ga arziki arzikin kuma da aka bayar ma ba minkum ganiyun akwai mawadaci a cikin ku wa bakirun akwai talaka wa malikun akwai sarki wa mamlukun akwai bawa kuma arzikin ba iri ɗaya bane eh kai ma ka zauna da irin arzikin da Allah ya baka eh arzikin an bibita wasu kan wasu amma su dan adam suna duba arzikin zahirin ne shi ba na zahiri ne arziki ba akwai na baɗini wani arzikin sa na hankali ne duk ilimin ka duk karatun ka ya fi ka hankali wani arzikin sa na kawaici ne ba shi da yawan magana bare ya fada cikin bala'i wani arzikinsa na murmushi ba za ka taba garin ya ɓace ba kullum yana cikin murmushi hali ne irin na annabi ya haya irin na annabi isa wani arzikinsa na ƙur'ani ne ƙur'ani Allah ya bashi ba yi da kuɗi amma yana da ƙur'ani wani arzikinsa na ilimi ne ba yi da kuɗi yana da ilimi shi wannan mai kuɗin ko da kuɗin ba zai iya samun wa'annan ba wani arzikinsa na sharittaka ne ba karatun ba ilimin Allah ba ya sharafta ka jininsa jinin annabi ne wani arzikinsa na jama'a ne duk inda ya zauna jama'a suna tare da shi wani arzikinsa na mace ne duk kuɗinka ya fi ka mace haka za ka haƙura haka za ka yi Allah ya bayi mace ɗaya yana tamkar hudu ga sura ga kyau ga zafi ga ladabi ga komai in kawo hudun ma ba su kai nasa ba dole wannan layin Allah yi zaɓin sa da shi haƙuri za ka yi wani arzikinsa na mahaifiya ce duk yadda ya ga mahaifiyarsa ta tsaya masa da addu'a duk inda kai ga ka dawo ya fi ka wannan gatan wani arzikinsa na gari ne duk kudin ka garinsa ya fi garinka yanzu da Allah ya ji ya madina ko talaka ne ai ko dan gwada ne ba zai gaya masa arziki ba ko to wani ya fi ka gari haka Allah ya masa arziki shi ma kansa cewa bai san an masa arziki ba bai sani ba garin nasa ko dan gwada ne sha'awan garin yake wani kuma arzikinsa na zama lafiya ne duk wannan babu amma ba wani fitina ba kuɗi ba tashin hankali haka Allah ya masa kullum ka zame yana cikin zama lafiya wani arzikinsa kuma Allah ya bayi na lafiyan jiki ne ka gare jinya mai yawa Allah ya ɗauke masa ya fi ka lafiya bai ci ba bai sha ba ba wani kuɗi ne da shi ba amma kullum jikinsa sul wannan Allah ne ya ɗau wani arziki irin da ya dace shi ma ya bashi wani kuma arzikinsa na ya ne ba ɗaya a yi ba amma yansa Allah ya ba shi ‘ya'ya in ya ɗaura sai wani gwamna ya ce yana so in ya ɗaura wani malami ya ce yana so ba ruwansa a sanadiyar ‘ya'yansa yake zaune a firinsa a rufe kuma mata ba maza ba wani arzikinsa na ɗani shi ba yi da yi amma ɗansa yana da shi da abin da yake so Allah zai ba ɗan kuma ya zo ya masa Allah ba ya wannan dama wani arzikinsa kuma na shawara ne in dai za ku bayi shawara to ba zai ɗora ku hanya mummuna ba Allah ya mahi irin wannan arzikin wani kuma arzikinsa na kwarjini Allah ya bayi duk inda ya je mutane shi suke kallo ba sa kallon wani mutum wani arzikinsa na farin jini wani arzikinsa kuma da Allah ya bayi na daban Allah ya bayi arziki tsakaninsa da Allah akwai sirru na walantaka amma ba shi ma bai san cewa yi wani bane wani wanin ne amma shi ma bai sani bai Allah ya bahi wannan baiwan amma bai san Allah ya bahi baiwa ba wani kuma arzikin sa Allah ya bahi walantaka ya san hi wali ne kai mutane ma sun san hi wali ne wani kuma Allah ya bahi walantaka ya san hi wali ne amma mutane ba san cewa shi wali bane wani kuma Allah ya bahi walantaka su mutane sun gane amma shi bai gane ba kuma har bai mutu wallahi ba zai gane ba shi bai gane ba amma so sun gane wani kuma arzikin nasa ma sai ya mutu da kwana arba'in kowa ya da kowa ya bar gunsa ba kowa mutanen duniya sun daina tunaninsa sai Allah ya ɗauko baiwan na walantaka sai Allah ya kabarin ya ce gashi a ɗau baiwan a bashi shi bai san yana da baiwan ba su mutanen ban san yana da baiwan ba har ya mutu bai san yana da baiwan ba daga baya agun Allah yana da gata Allah ya masa kuma wannan tsakaninsa ne da Allah ya masa tanadi a duniya amma sai a lokacin yayi niyya zai bar shi yasa kowane lokaci ku daina yin wasu maganganu da bai dace ba bilalabi ni da ba ni da komai ni ni duniya ma ba raka mutane ne ba kai ka san abin da Allah ya ma kuwa to a irin wayannan Allah ya ma wani kace haraka mutane duniya yi Allah bai yi ka da baya son ka ba zai yi ka bai kuma a cikin baiwar da Allah ya ma cewa kai Allah ka yi shawara ka baya kace na cancanta ba cewa kai Allah kai ne ba ba shawara ka ba Allah kace yayi ka ba yayi ka to ka gode masa mana tunda har bai manta da kai ba yayi ka ka gode wa Allah to yi za a arziki ba irin yadda kuke tsammani bane ya sha bamban kala kala kala kala kuma duk wanda ka sani wallahi Allah ya bashi sai dai bawa ya kasa sanin me aka yi masa kuma don kaga Allah ya wani arziki to karka damu kuma ga arzikin da aka yi wa kowa wanda mutum zai iya sani tun da dai Allah ya ka musulmi Allah ya ka al'umman annabi to ya kamata ka gane arziki ya ƙare an gama ma arziki sannan babban arziki kuma duk lokacin da gaji kana son annabi a zuciyarka to bilal ne ka dafa qur'ani kai mai arziki ne in kana son annabi wai ba sai ka ce hiya so ka dama hi yana son ka abin da ake bukata zuciyarka dai ta ji tana son annabi to arziki ya kare arziki ya kare tsiya cewa kuma duk wanda ya ji zuciyarsa baya son annabi to tsiya cewa ya tabbata gare shi amma in dai zuciyarka ka ji tana son annabi muhammadu to muna tabbatarwa arziki kuma ya tabbata ya zama arziki to mu gode wa Allah Allah arzikin da muke nufi rayuwarmu da addini in shine arzikin a tare da mu to ka tabbatar idan kuma da wani arziki da kai mana tanadi ba wanda mu muke nufi ba Allah wanda kai kaga ya fi ya zama shine arzikin gare mu nan gaba kuma sai ka bar wa Allah budi shi ya san yadda bayin sa yake shi ya san arzikin da zai dace da bayin sa ba inda bayin suke nufi ba sau da yawa Allah kana cewa Allah ba na kuɗi Allah ba na kuɗi sai a baka kuɗin barayi su zama sanadiyar halakar da kai sau da yawa kana neman kuɗin a hana ka in an hana ka daga baya sai a zo za a ɗauke ka ko kuma za a sace ka sai a ce ba yi da kuɗi sai a je gurin mai kuɗin saudiya kana cewa ni a maraya zan zauna sai ka zaɓa ya dame ka ko kana marayan ka ce ƙauye ne ke so ka zaɓa ya dame ka to me abin yi ka ce Allah ya zaɓa maka zaɓin Allah shine zaɓi arzikin da Allah ya zaɓa maka to shi ne arziki duk lokacin da ka san wannan a duniya ka daina wa ɗan uwanka hasada duk abin da ka gani a duniya Allah ya ba wani to Allah ne fa ya bayar ba fa yi wannan ne ba kansa ba ka ce da Allah ya ma in ya ga dama sai ma fiye da nasa in ya so sai ya canja ma da wanda ya bi nasa arzikin da ma kake tunani sau da haka al'amarinmu mu tattara mu mai da gurin Allah shine mai komai shi ke raba bayan arka da bayansa
faman ladina fuzilu bi radi rizqihim wa la ma malakat aymanuhum fa hum fihi sawa faman ladina kaga wayanda guridu Allah ya ce maka bibita su su ne iyayen gida almawali iyayen gida bire da rizgihin yanzu da mai da arzikinsa alama malakar aimanu ga abin da hannayen ku sai mallaka bi ja'ili ma razaq yanzu a sanya abin da muka azarta min al-amwali na dukiya wa gairi hada wani shirkatan a ce ta yi tarayya bayyana mu tsakanin su bayyana ma malikin da tsakanin bayin yanzu aka yi abin da Allah yake mu kwatance sayyadi yanzu mutum ne yana da bayi in kana da bayi Allah ya ma arziki kun kula da Allah ya ma arziki a kudin ka ba raran kudin ka sai ka je kasuwa ka ce ina son bayi goma sai ka sai bayi goma da kudin ka ka kawo su gida kun fahimci wannan magana to kabun kai wannan dama da arzikin da Allah ya baka sai ka dau kudin ka ka sai bayi goma ka dawo wai da ka dawo gida bayin ka ga arzikin ka yana zuwa sai ka ce ai da bayin nan da kai ai zuma bayin suna da rabuwa arzikin ka yanzu an yi adalci to haka wanda ya dangana wa Allah gunki yake ba yadda za a yi da kuɗinka ka je ka sai bawa a kasuwa ka kawo gida kana bayi ce kana bayi sha kuma a ce wai da dukiyarka da wannan bayin suna da suna da rabo a hada ku guri da ta ina to yaya za a yi abin da Allah ya mallaka kuma a dawo a ce wai suna da rabo a cikin abin da Allah ya mallaka to shine Allah yake mana kwatance ga wanda za su ce gunki yana da kaza haza lillahi wa haza li shirakahi wannan na gunki ne wannan Allah Allah ya ce ta ina a cikin abin da muka mallaka kuma wanda muka mallake muka halice wai har ya ce yana da rabo to kwatance Allah yake mana dan a gane bawan ma da Allah ya halitta su gumakan ma bayi ne na Allah saboda haka ba dama a tara su da Allah mai hankali kuma sai ya hatara sai ya gane afa bi ni'matillahi yajhadun hum al mumalik wal muwalibi tawa shuraka al ma'ana laysa lahum shuraka'u ai ba zama ababan tarayya ba ai min mamalikihim ga abin da suka mallaka hi amwali a doke to fa kai fa yaj'aluna ba da mamalikin la yaya za ku sanya shayin abin da Allah ya mallaka shuraka da wai ku ji abokan tarayyan Allah afa bi ni'matillahi yanzu ku jama'a da nimar da Allah ya muku ya jahaduna kuke jayayya ya kabaruna kuke butulcewa haifi ya ja'aluna lahu shuraka yayin da kuke sawa Allah abokan tarayya wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa baratan wa razaqakum min at-tayyibat wallahu Allah madaukakin sarki ja'ala lakum Allah shine ya sanya muku min anfusikum daga kawunan ku azwajan mace ku fakalaka hawawu Allah halitta ummina hawawu min rale adam daga hakarkarin annabi adam wa sa'irin nisa'i sauran mateku kuwa min nudibir rijali daga mani mazaje ne wan nisa'i da mataye waje alalakum Allah ya sanya muku min azwajikum daga matekun ku ai baina a matekun naka bani na ƴaƴa maza wata rana sai ku kun haifi ƴaƴa man wa habadatun kuma da jikokai auladul aulad wa razaqan kuma Allah ya azurta ku mina tsayibaji daga dadada min anwa'i thimari daga nau'o'i na 'ya'yan itatuwa wal hububi da kwaya wal hayawana ce da dabo ababil batili yanzu da ƙarya yi ne gunki yuminuna yanzu jama'a kuke ba da gaskiya wa bi ni'matillah yanzu da ni'mar da Allah ya muku hum kudin ya guruna kuke kafircewa bihi ragin kuke tara Allah da wani ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا waya يستطيعون buduna suna bautawa min duni lahi wani Allah gairuhu ma la yamliku lahum rizqan wanda bai mallaka muku arziki ba minan samawa da bai mallaki wani arziki daga shi gungi bai mallaki sauke ruwan sama ba wal ardi da karshe bin da ba ta da tsare shan wani abu ba wani tsiri wanda aka ce ga gunki ne fidda shi wala yasdiuna ba yi da iko ayagdiruna alaji ba yi da iko komai ko muna suna musu ne gumaka ya Allah ya ce فلا تضربوا لله la الأمثال tadribu lillah ku daina buga misali ga Allah la taj'alu lillahi ashbaha ku daina sanya wa Allah kamancece na ci hirku na biyu wanda kuke tara Allah da wani إن الله يعلم وأنتم لا inna تعلمون Allah ya alam Allah bai ne masani Allah min sallallahu ya san Allah dama ba shi da misali wa antum kune la ta'lamuna zalika ba ku ana sanin da haka ba ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا Jaraba Allah manzo Allah yana buga ce wannan maka ba ne da mizan ba inna kuna ba kan adam wa man daga arziki wa yimdiran aboye mino zu da yadda yake ya nan guma kan Allah ne ku gani da wani a shi da ya dau dukiya inda ya dama wannan ya ba wani ya an ba gidan nan ban taba kai hida ne yana zaman kansa zai ciyar yayi yadda ya ga dama sai su zama daya aka ce aka ce to wannan wanda ba yi da ikon komai bawa ne wannan wanda aka zubata da dadan shine Allah shi yake ce da kowa yana da iko da kuma sake nufi in يسعون ta wuri yanzu al al'ajizatu wanda suka gajiya wal hurru da almutasarrif wanda yana tasarrufi la ba za su zama ɗaya ba الحمد لله in dai ba za su zama ɗaya ba to nan gaba a bar komai a koma bauta wa Allah alhamdulillah wa da hutu dukkanin godiya ta bari bari تعلمون magana aksaru mafi yawan mutanen birnin maka fa la ya alamu na basu ana sani ba ma ya siru na ilai na abin da zai sari zuwa gare min al'azaba na azaba bai rukuna da suke tara Allah da wani وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه rabar lawo masana Allah yana buga misali rajulai ne ga mazaje guda biyu a haduhuma ɗayansu abu kamu bebe ne wani da aka rasa an haife shi yana bebe la ya ƙidir bai da iko ala shayin ga wani abu la'annahu la ya fahimu baya fahimta wala ya fahimu baya fahimtarwa wa huwa kallon sai zama nauyi sakilin nauyi alama wala ga sayyidinsa wali amri wanda ke jibinta lamarinsa wa man yamur bil adali yanzu a hada da wanda yake umarni da kyakkyawan lamari wa man huwa nadiqun wanda yake hurji nabiyun linnas yana amfana da mutane haisi amur bi yayin da yake umarni ya ubi alai yana motsa mutane akan haka wa huwa ala siratin mustaqim ala hali kuma yana na kan tabarki madaidaici dariqu mustaqim wa huwa sani nabiyin almu'min mu'mini ne la ba za su zama ɗaya ba wakila hadha masalin wannan misali ne Allah wal abkamu inna ala salamu guma kai ne wannan zai kabla wanda suke gabanin sa fil kafiri ga kafiri ne wal mu'mini da mu'mini ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلم البصر أو هو أقرب walillahi na Allah ne gaibu samawati da abin da ya buya samai sanin su ya tabbata ga sarki Allah wal arar da abin da ya buya kansai ilmu ma gaba fihi ma ilimin abin da ya bakwa sama da ƙasa wa ma amru sa'ati ai ba komai bane lamari na tayin kiyama illa kalamil basari kamar kifta ido ne aw huwa agarabu kuma ya bakan kusanci min li'annahu bi lafzi kun daga an ce kun nan bai kun sai ga abin ya kasance ina la sanu ubangiji qadirun mai iko ne ala kulli shay'in ga duk abin da Allah ya so والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون wallahu Allah madaukakin sarki a garar da kuma shine ya fidda ku min buɗo ne umahatukum da cikunan uwayenku wai ba uwa ce ta haifar da ɗa ba Allah ne ya fitar haihuwar sababi ne amma Allah shi ne mai fitarwa don ku gane ai la ta alamu na shi lokacin da kuka zo duniya ba ku san komai ba waje ala lakum sama ko ji da yaro ba yayi ga kunnan baji daga baya sai Allah ya zo da jin bi ma'ana al'asma waje wala busari kuma yaro da baya gani daga baya sai a zo da ganin wal abida yaro yana zuwa duniya ba zuciya daga baya sai a gani yana fashi yana barin nuna mahaifiya ta sa la'allakum ba da banza ba ta yi kuruna ko kwa gode wa Allah ala zalika fatuminuna ku ba da gaskiya alam yarau da bari musakaratin fi jawi samai ma yumsikuhunna illa Allah adam ya rawar shin ba kwa gani ila ɗari zuwa ga tsuntsaye musakaratin ababen horewa ne muzallilatin da tsaira ne an hore musu tashi fi jawi daga cikin sararin sama hawaye bainan sama wal ardi tsakanin sama da ƙasa ma yumsiku wannan to wa yake rike tsuntsayen inda kabarin yayin da suka yi haka sai ba wani aiki suke ba to a lokacin wa ya rike su au ba su da wani in sun yi haka ma ya kaga tsaya suka yi to kuma wa yake rike sa ne an ya kaɗa ba wanda yake rike su illa la sai dai Allah da kurar da ikon inna bi zalika ko shi wannan la ayata akwai inna bi zalika la ayatin liqaumin yu'minun wannan alama ce liqaumin ga wanda suka yi imani min karkiya ga halittansa jahisi ya mutum haɗe rana wanda ya ba su ikon tashi wa kalkal jawo ya halatta sararin jahisi ya mutum haɗe rana wanda zai iya yoyuwa a tashi wa imsaquha kuma ya rike su wallahu wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil anami buyutan tasakifunaha yawma zalikum wa yawma iqamatikum ومن أزواجها وأوبيرها وأشعرها أساسا ومتاعا للاهين الله الله مدوك جنسركي جعل لكم هنا أهل تامك من بيوتكم daga gidajenku sakana inda za ku zauna mawriun guri taskununa huwa inda za ku zauna waja'ala lakum Allah ya halatta muku min juludil an'am daga fatojin dabbobi buyutan kuke gida kaman kalkiyami kaman hema walki babu ko kuma irin gubba da kuke yi tasake hunaha wanda kuma baya ba ku wahala da lamulin ɗauka in kun yi zai ba nauyi yau maza'ani kuma ranar da za ku yi tafiya kamar irin fulanin nan wanda za ka canza guri daga wani guri zuwa wani guri ai kaga da da kirgin raƙumi ne to amma san tayi sai su dai kayan su baya ba su wahala wa yau mai kamati kuma da ranar da za ku zauna wa min aswafiya daga sugun ma kuna yi alganamu na tumakai shine irin dogon gashin wa uberiya da na raƙuman ma kuna yi washi iriya da irin gayin nan na awakin libya shine a sha'ariya almazana akwai asaka kuna yin mata'an kayayyakin libya kuma na gida da biyu ka batse kamar za ku yin bada kamar darduma wa afiyatin kamar bargo duk kuna yi wa mata'an ta mata wani bi kuna jin daɗi da su ilahi na yubala har zuwa lokacin da za su tsufa wallahu ja'ala lakum mimma kana zilalan wa ja'ala lakum min aljibali akanalan وجعل لكم سرابيل تقيكم الهر وسرابيل تقيكم بأسكم والله الله مدوكين سركي jala hine ya sanya muku ya halitta muku da kuma gare ku min ma kalaka daga irin ababen da Allah ya halitta min albuyuti kuna gida dai wa shajara na itatuwa wal gamamu da gizagizai duk wannan zilalan za ku yi inantuwa da su sau da yawa in ana hadari sai ga gajimare ya zama inuwa sau da yawa in ana rana sai ka ga daki dakin sai ya zama inuwa sau da yawa ana rana ka je karkashin bishiya sai ya zame ma inuwa shine jam'i ne zillan ta ki kuma harra za ta kare ku daga zafin rana waje allakum min aljibali Allah ya sanya muku da duwatsu ma a kanana akwai kogo jam'i ne kinnu wo ma ya kana bi wanda mutum zai zauna kalgara kaman kogo wa sarabi ko wani dan lungu haka waje allakum sarabila Allah ya sanya muku riga wanda za ku yi taƙi kuma da harra akwai rigan ma da za ka sa zai ma maganin zafi walbar da ko zai ma maganin sanyi ne dan duhu wa sarabilu da kuma riga ta iku na harrahi ne silke ne sarabil ta iku wanda zai mawu kariya ba su kuma idan kun ji yaki wannan sarabilu na riga ne wannan sarabilu din riga ne amma na silke ake nufi a harba kuma aya ɗan idan an soke ka da mai in dai da wannan silken ba zai huda ba wa darbu in an sare ka da takobi inda silken a jikinka ba zai sara ba fiya ka duruye kaman silke wal jawahi ne da kwarkwali kazalika haka nan kama kalaka hazil ashiya kama yadda Allah ya halitta wayannan abubuwa ya timma ni'matahu Allah ya cika za muku ni'imomin sa duniya a duniya alaikum a gare ku bi karki da halatta muku mata ta juna ile abin da za ku bukatu gare shi la'allakum ba da banza ba ya ahalal makka ya muku mutanen birnin makka tuslimuna ko ku miƙa wuya tuwahiduna hu ku ta Allah madaukakin sarki فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين fahimta wallau idan da za su juya arazu anil islam za ku juya gaba da musulunci fa inna ma alayka abin da yake gare ka ya annabin Allah Allah balagul mubin iya da manzanci al iblagul bayn wa hadha qabla amr bil ida wannan kafin a umarci annabi ne da ya kama su da yaki يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يا وأكثرهم الكافرون hakika Allah ya sanar da su nimar Allah ay yaqurruna bi annaha min indi kowace nima sun tabbatar wannan nima ba gurin kowa yake ba gun Allah yake summa yunkiruna amma sai suka musanta ta bi shirakim da tara Allah da wani aksar huma bi yawan su kafiruna kafirai ne ba su yi imani ba mhm.
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم wani يستعتبون manu asu Allah ce ranar da za mu tada kullum ummatin duka na al'umma shahida akwai mai bada hedan da huwa nabiyu ha annabanta ya shahada da zai bada heda gare ta wa alai hada abin da yake tare da huwa yawmal qiyamati summa la yuwazanu sannan Allah ba zai bada izini ba lillazina kafaru ga wa'anda suka kafirce ma Allah al-ijzari su kawo Allah hanzari Allah ba zai ba su izini ba wala hum yusatabuna barantana ya dalibu min wal utuba a nemi cewa wai su juyo arruju ila ma yarda su juyo zuwa ga yarda Allah ga abin da Allah ya yarda da shi وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يكفف عنهم ولا هم ينذرون wai za yayin da ra'al ladina zalamu wayanda suka zalunci kawunan su da tara Allah da wani ra'a suka ga al'azaban ne lalle ba ga azaban wuta ta tankaro su kuma Allah ya ce a lokacin nan wala yukafafu amrul azab wallahi Allah ya ce ba za mu rangwata musu azaba ba wala hum yunzaruna ko mu saurara musu yamaluna anhu idan ra'ahu yayin da suka gani mhm.
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك wani zara a yayin da suka gani alladhin ashraku wanda suka tara Allah da wani shurakawo abokan tarayyarsu minan shiyadi ne na shedane wa gairi hada wannan sa qalu sai ce rabbana ya ubangiji haula'i wa'annan shurakawo na sunne fa abokan tarayyar mu alladhina wa'anda ashraku muka yi tarayya shurakawo a abokan tarayyar su minan shiyadi ne na shedane wa gairi hada wannan sa qalu sai su ce rabbana haula'i shurakawuna قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من to دونك haka za su faɗa bayan su ji ai dama su ne na da'u suka bauta min duniya koma bayan ka fa alƙawu fa فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون alƙawu sai Allah ya ce sai su hadar ilim idza bi alqawlu qalu lahum zai ce innakum ku dai la kazibun abinda ku faɗa ba gaskiya bane fi qawlikum innakum abatumuna kama fi ayatul ukhra ma kunna iyana ta'buduna sayakfuruna bi ibadati da sannan za ga sun kafirce abinda suke bauta wa alqaw ila وألقوا إلى الله يومئذ السلام wa alƙawarin nan za su haɗar ila la'i zuwa ga sarki Allah yau ma izin a wannan rana assalamu miƙa wuya in salamu za su miƙa wuya li hukumihi ga hukuncin ubangiji waralla an وضل عنهم ما كانوا يفترون waralla an ya bata gare su ma kanu yaftaru na abin da suke kagowa min anna ali hajin cewa gumakan su taifau da mu da za ta cece su wannan magana babu ita mhm.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون allazina kafaru kaga wa'anda suka kafirce ma Allah wasaddun nasa suke dakire mutane an sabilla kada hibu addinin Allah kai Allah yake zidinahum azaba wallahi za mu kara musu azaba fawqal azaba saboda azaba allazi isai'u wanda suka cancanta bi kubrin a dalilin kafircin su qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace a qaribin za a kara masa kunami ne an yabuwa hakoransa kan nakali kamar dibino yake haɗuwa da masu haka za a ƙara musu bima kanu ya fi saboda ɓarnan da suka yi yasa duhun nasu suna hana mutane an imani ga barin ban gaskiya mhm.
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم wani kur za mu ba ku labari yau da ba su ranar da Allah ya ce za mu tada fi kulle umar kowane al'umma shahida mai ba da shaida alai ma gare da min an guje huwa nabiyyu annabin sai Allah ya ce to ai da al'umman da aka tar annabin zai ba da shaida wajina bika ya Muhammad wajina bika shahidan ala haula wajina bika zamu zo da kai shahidan ka zama mai ba da shaida ala haula ya koma ka ga wayannan mutane naka mhm.
wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra Allah ya ce lil muslimin wa nazzalna mu ne muka sauke alaika gare ka alkitabul qur'ani kaga littafin alqur'ani tibyanan li kulli shay'in duk abin da yake bukata qur'ani na bayani ya zo da shi ya hataji ilaihi nas wanda mutane suke bukatuwa min amrin shari'a da na lamarin shari'a wa hudan da samun shari'a min zati gaba da bata wa rahmatan da jin kai wa bushra da albir bil jannati da higa aljanna lil muslimina al muwahhidina ga wanda suka dayanta Allah to Allah ya ce duk qur'ani ya zo da su mhm.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى inna lahi Allah ya- ya umar bil adali Allah yana umarci da adalci a tawhid wal insabi da abin da zaka yi a duniya ka zama mai adalci idan kana yin adalci to in Allah ya da za ma adalci amma muddin mutumin da baya adalci kuma yace wai ya masa adalci ba zai yi ba ya zo a cikin sahih buhari wani bawan Allah wato suka yi cinikin gona da wani mutum da suka yi cinikin gona su biyu an gama cinikin gonan ya bada kuɗi ya ban shi gonan yana zuwa gonan kewaya sai ya ga zinare dunkule da a jefe a gonan sai ya dawo gurin wanda suka yi ciniki ce wane ya ce mun yi ciniki da kai ka fiyar min da gona amma na je gonan na tar da wani katon zinare ka je ka ɗauke kayanka ni gona na siya ba zinare ba ka ji adalci shi kuma ya ce to ai ni kuwa da ya je gani ya ce to ai ni kuwa gona da abin da yake gonan na siyar na sai da gona kuma na sai da abin da yake gona saboda haka wallahi kai zaka dauki yana da yace wallahi ba zan dauka ba sai rigima ya kai su gaba alƙali alƙali ya ce me ya hada ku ne ya ce gona ya siyar ma ranka ya dade eh ka dau yanzu sai koma ku zauna gona ya siyar ma ranka ya dade ku nemi guri ku zauna sai ce gona ya siyar min na je gona ina dubawa sai na ga zinari sai ya ce to ai tunda ya siyar ma gona zinarin ai naka ne ya ce a ranka ya dade ni gona na siya ban siya da dinari ba ya ce to kai mai gona ka dauka ya ce haran ka da ni gona da abin da yake gona na siyar ai sai alƙalin ya tambaya ya ce to ku yanzu yanda za a yi kuna da yaya ne ya ce me ka haifa kai mai gona ce ina da ɗa namiji kai ba mai sayan gona ce ina da ya mace ce a ji a zo da shi aka zo da ɗan aka zo da yar sai alƙali ya ce to wannan kuɗin da kuka ƙi na zinarin na yi mun sa yi a matsayin sadaki a ga ga wannan yar za mu aure da yar taka ga wannan yaro kai yaro za a aura ma wannan yarinya ba sai ka ba da sadaki ba kudin da babanka ya ki ke ma kudin da babanki ya ki wannan kudin mun sa shi a sadaki sai dai aka sa kudin a sadaki aka aurawa yarinyar aka aura shi zuwa ga yaron to ya za adalci idan mutum ya yi shi ba abin da zai gani wata rana sai da na umar na ba ku labari ya je wani gida da dare a gidan sai ga wata mata za su fito da nono su je su jira kasuwar madina to sai matar ta ce dan zuba nonon nan ruwa man sai ce amirul mu'minin ya hana to yi ne fa da aka faɗa aka yi ce a amirul mu'minin ya hana yanzu yana ina ya ce a to iya in baya nan allah sa ai yana nan to yi ne fa da aka yi haka maza sai na umar ahe ya zo yana ji a gidan wahe gari ya gaya ɗansa ya ce ka je gidan nan akwai yarinya mai kaza kaza ka aure ta sai ka tura dan ɗansa ne jikansa ne ɗan gidan sai da na abdullahi ne abdulaziz sunan yaron dai yana zuwa yana gane nuna yana son yarinya aka yi auren da aka yi auren saboda murnan sayyidina umar ne ya ce aura da aka haifi ɗa sai aka sa masa suna umar shine sai ake ce da shi umar bin abdulaziz ina fata ka fahimta to kaga yanzu yaron da yake uwar mai adalci ne ya ya zo ya a duniya lokacin da ba Umar bin Abdulaziz aka ce Umar ran da ba za a baya halifanci fa aka ce yau ne an baka halifanci a ran da aka je aka binne wancan khalifan da aka baya halifanci shi kuma aka je aka binne wancan halifan da ya rasu da an je an binne shi za a dawo sai aka ɗauki gaba ɗaya eh, dawakai da raƙuma da shanu na wannan sarkin aka ce to duk ya zama naka yi siya a ji a sai da su aka ji aka rena sai ce duk gudun a zuba su a baitul mali ba ni in dinga hawa wayannan dabbobin ba taimaki addinin Allah da shi yaran suka ya ce da yaran wannan halifan abinda baban hugo san ya bari na dukiya na- nasa to nan ku ɗauka abin da yake na gwamnati ne gaba da ya sayar a zuba shi a baitul mali a ran da ya zama halifa a ran da ya zo gurin matan sai ya ce wance Allah ya mai da ni halifa da gwamna ne shi yanzu na zama halifa ni ne amirul mu'minina saboda haka wance yanzu abin da za a yi duk kayan da kika mallaka na zinari ki kawo za mu sai da iya zuba kudin a baitul mali ce sai da na umar amirul mu'minina amin ahuwa bayan amin ahuwa kuma a saurare ni ce amin ahuwa a saurare ni ku zauna ya ce to ya kake so a miki ya ce ni wannan kudin ba kayan wuya na ba da kudin gwamnati na siya ba na wani ya ce ai ni ba ba ce miki ne da kudin gwamnati kika saya ba na san naki ne amma mijin naki ne ya zama shugaban kasa dole abin da kika mallaka za a mai da shi baitul mali ba zai yoyi ke ki sa zinari matan talakawa yanzu ba zinari ba ba zai yoyi ba dole yau za mu daidaita shi da matan talakawa ya ce amin ahuwa ya ce ɗaya ne ko ki sayar ki sa ko ki je gidanku a sake ki ki zaɓi ɗaya ta ce ta yadda da abin da ta mallaka za ta sa baitul mali ta siyar zai ce to kawo aka karɓi dukiyar da gaba daya aka siyar aka sa baitul mali a taimaka ta na karan da yawa aka yi haka duk abin da yake gidansa gaba daya abin da ya mallaka sai da ya siyar ya mai da kuɗin baitul mali sai rigansa wuya ɗaya in ya yi gaban ɗaki a nan ya yi wanka zai wanke rigan in ya fito kuma zai sa kayansa a ran da ya zama amirul muminina da bayinsa da masu aiki a gidansa da masu hidima duk ya kira ya ce to na sallame ku wannan kudin nawa ne ungo ungo ungo kowa ya tafi yayi aiki ya kare na zama shugaban kasa me dalili yake da ina biyan ku da kudi na yanzu ba zan iya daukan kudin gwamnati na ciyar da ku ba saboda ni kuke wa aiki ba gwamnati kuke wa aiki ba kowa ya tafi gidansu ya ran da ya zama shugaban kasa a ran da ya zama bayi da ma'aikaci ko daya sharan gidansa ya kama yi da hannunsa rigar zai yage ɗinke da hannunsa ruwan da za a kawa dafa abinci a hannunsa a ran nan ya fara duk wani aikin wahala ran da ya wuce gaban ƙasa ran nan ya fara aiki ya zama sabo fil to bayan haka kuma ha ila yau baya rufe kofar gidansa in dare zai kwanta sai ya ɗora wuyansa sasari ya ɗora a hannunsa sasare sai a fito da sasaren ƙofar gida masu gade mutum biyu suna nan ya ce to duk mutumin da ya zo ya ce yana nema na yana neman shugaban ƙasa kurin ku ce ya ja wannan igiyar in dai kun shugaban ƙasa ka zo wannan igiyar za ku ka fasga baya barci ko gu- yana kana fasga kurin zai fito da gudu an ka ba wuyansa za a gani ya ce zaman ku muke yi me buƙatar ka saboda kar ya kwanta barci wani ya je komar shugaban kasa a ce bai gani ba abun Allah ya zai masa matsala kuma duk dare in ya hau kan biyanansa yana nafila kwana yake in kaga ruwa yana zaba kamar wannan tandararo in kaga ruwa yana zaba a dararo kamar irin abin nan me wannan abin kuke cewa kwano raba to hawayensa ne zai bin dararo idan ga zuba bayan nan ya kira matan sai ya ce wance ya ce to kake san yadda za a yi ba ba ni da lokacin da ba zan kusance ki ba in za ki iya zama da ni a haka ki zauna in ba za ki iya ba to tun da ya hau mulki ya kula da matarsa eh bai san lokacin da zai zauna biya matarsa bukata ba in ta yarda da wannan zaman ta zauna in ba ta yarda da wannan zaman bai sai kenan sai ta tafi aka aka kai hakuri ta zauna da haka shekara ɗaya da rabi ya yi mulki a shekara ɗaya da rabin nan rana ɗaya bai kusanci iyalinsa ba duk wannan shekara ɗaya da rabi ne ko biyu bai ba ya ce maza a fitar da zaka aka fito da zaka malam abin da aka samu ya ce to duk masu ƙaramin ƙarfi da muskine su zo su karɓi zaka muskine da masu ƙaramin ƙarfi suka nemi suka karɓi zaka wani ya karɓa wani ya ƙi daga na ka fara kaiwa zaka kasuwa in ka je za ka ji kasuwa sai a yi hela jama'a wanda ya zo kasuwa ba kuɗi an cire zakka daga mai tarmalin gwamnati mai son zakka ya zo ya karɓa shi ma ka bani labarin ba mutane ba sa karɓan zakkan sai ce ga me suke zuwa kasuwan suna yi aka ce abinci suke siya ce to a dinga siya gwamnati ya tara abincin inda safe kawai da kobar gidanka sai a ce zo mana shugaban kasa ya samu ga dawa ga shinkafa ga masara ga alkama ya biya kuɗin in kana so za a kai gidanka in ka ce ga wanda kake so ya biya masu dako sai a kai gidanka shi ma wannan hatsin aka ƙi karba mutane ba su da bukata sai ce to a ɗauki hatsin a kai jeji a nemi dutse a dinga zubarwa in an ga tsuntsaye da masu so sace daga dai ta ji a siyo mutane nama aka sai garke garke garke garke na raƙuma na shanu na awaki yamma tana yi kana fitowa kowar gidanka ma wuce yana haka kakal kakal yana kada ya ce ga shanu fa a daure ga awaki ga tunkiyoyi amirul mumini ne ya ce wanne kake so ya biya mu kuɗin za mu yanka mu gyara a kai gidanka zo ka zaba in ka zaba sai ma wata su gyara a farce kayan cikin a tona rami a binne hanjin a yanke kan da kafafun sun bula gyara ma sai a ɗauka a kai gidanka in kana so a san sara sai a san sara ma sai ka ci nama shi ma mutane suka ƙi cin nama ba sa nema shi ne ya ce to duk layi a dinga tsiren gwamnati in yamma sai za ga ana tsire ya sha wuta a ce to yaya kana son ya yanka ma biyu ko an biya kuɗin fa tun da dai ba za ka ci ba tsire ga ga balangu in ka ce kana so sai a yanka ma iyayen da za ka ci to wata rana a gidansa shi ma nasa tsiren ana yanka masa ya ci to nasa aka yi ruwa kamar irin na jiyan nan da aka yi ruwa to a gidan nasa ba ba wuta to naman da za a gasa masa a gidan nasa sai aka je tukubar gwamnati aka je aka gasa masa aka kawo sai ce ya na ga naman nan ya gafi ne ya gaji ai naman ne nan ba mu da wuta tukuwar gwamnati muka je ma gasa ma ya ce tukuwar gwamnati sai da ya dauki itace kai ɗaya ya kai ya ce ai ba zai yi ba ai aikin al'umma ne itace kai ɗaya ya kai a tsiyatsiya ya kai akan an gama gasa masa a tukuban gwamnati rannan kuma da aka sake so ya ce to da zo ya hakura ma da cin nama ya zagi zai itace ya ce wallahi ya daina cin nama sai da zamaninsa kura ya daina cin mutum zaki ya daina kai mutum hari maciji baya tsaron mutum saboda adalcin gwamna gaba ɗaya da talakawa da gwamnoni suka zama ɗaya sai gwamna zai ce amirin mumini na ina neman ahuwa me kake so ya ce ni gwamna nan zan bari da kansa gwamna zai zai ce ya haƙura ya bar gwamna saboda kurin adalci ake ba wanda zaka cuta ba wanda zaka hayinta ba sata sai dai wata ya biya ka albashinka bayan ana cikin wannan hali sai da zama duk duniya adalci yake in ka je jeje wannan shanun da awakin da aka daina ce ce ta kunce su a kora su daji zagin yana kwance ci sa tinkiya bayan sa sai ga rago yana tunkurin sa sai zaki ya tayi ya matsa ta ya to ya zai nan ya ci tinkiya nan rago yana dungurin sa da kaho shi kuma ya koya ya gaga zai koma gefe ya zauna saniya da zakuna da kuraye suka dinga kiwo guri daya kowa ma ba ruwan kowa da kowa ba a taɓa yin wannan a duniya ba sai zamanin umar bin abdulaziz a zamanin sa ake haka kasuwan mawaƙa ya mutu gaba ɗaya duk wani maroƙi maroƙa suka yi gangami suka zo gurinsa za su masa waƙa ya ce ku zo kafin a bar su ganyi sun daɗe da aka bar su ya ce to ka za ƙur'ani abin da za ka yi ɗin ka ce gaskiya kai ka rantse ko na yi abin ka faɗi gaskiya kun amma waƙan mutum tamanin ce kai ba kai ka taɓa waƙa kaza ba kai ka taɓa ƙarya kuma kai ba mawaƙi ba ne sai da ya ware tamanin guda biyu ne guda biyu ma aka rantsar da su akan za su faɗi gaskiya da su biyun suka yi waƙa ya ce to abin da goma dan gaskiya ne ku da Allah in kun yi ƙarya ku da Allah ku ta ku je ni kuɗi na ba na ba maroƙa ba ne kuɗi na na al'umman annabi ne in an ba ku albahin ku kuna ciki yadda suka zo maroƙin haka zama koma a zamaninsa aka yi wannan bayan wannan kuma ila yau wata mata ta zo gurinsa tana zuwa gidansa ta yi sai matar ta ga amirul mumini ne yana shara yana kallonta yana kallon matarsa bayan nan sa gaisa da matar ya ce biyar Allah wannan ma'aikacin gidan naki wannan ki gaya masa ya daina miki shara a gidan nan yana yara yana kallo na ce ba ma'aikaci wani ai shine shugaban kasan ai abin da ya za ya kalle ki ya kalle ni wai in ina da magana ki gaya min na gaya masa domin ke matar mutum ne to yi ne shugaban kasa yi ne ce ta yi kunsa na zo bar Allah ne ya kawo shi yace ɗana ne a gwamnan Iraki wanda yake zaune bai ba yaya na albashi ba kuma muna da bukata yake ɗanki waye sunansa wane to an bayi ga takarda ke sai da gwamna injiniyan ya je ba ɗanki dubu biyar albashi ta ce alhamdulillah sai ɗan naki yi maki ce da gwamna ya ba ɗanki dubu biyar ta ce alhamdulillah sai ɗanki da za a bayi kaza ya ce na gode ya ce a'a ai ba sai kin gode mana ba dole muke wannan aikin tun da kin ce alhamdu wancan kin ce alhamdu wannan kin ce kin gode mun to an fasa wannan dan naki da wannan dan naki in sun karba albashin su raba sai su taimaki wannan ɗin wannan wanda ke gode mana mun fasa ba za mu bashi da Allah ke gode da shi ma zai samu ba wani abu da za a gode mana dole ne muke wannan aiki wai ba sai an gode mana ba kullum yana yawo kuma yaya jama'a kuna da wata bukata babu an daina cin nama an daina cin abinci an daina neman kuɗi komai an daina kuma mulkin nan shekara ɗaya da rabi ne shi ne ba munafukai suka zama ba su da kwarji wane ne sai aka ba guba yana zuwa yana cin abinci sai ga abincin da guba da ya ga abincin da guba shi kenan sai ya kira wanda ya bashi abincin ya ce wani zo wani abincin da ka bani da guba ya ce gaskiya ne amirul mu'minin wani ne bani dinari dubu na sa ma guba ka mutu ya ce to mu sarki ne ba zai yi mutum ya laifi mu bar shi ba kai da ka sa mun guba ina dinari dubin da ya baka kawo ba za a sa wutan abu ba za a sa dukiyar abu ya tilmali a taimaki al'umma ko Allah ya yafe ma kai kuma ka gudu kar na kar na ga kar ka tsaya inda zan sa a kama ka an kama kai laifi kai ka za a yi tunda ba wanda ya ganka da zai kawai heda to kai ka gudu sai ya gudu kuɗi kuma bari a sa ya baitul mali da ka ce dubin kuɗin kake so abinda muna ta neman bin mutane da kuɗi da mu ma mun baka sai likitoci suka zo suka gani ai ai amirul mu'minina guba ne ga maganin guba yace a ai ita duniyar ta bi mulkin guba yace wannan mulkin da ne ya kara ɗaya da rabi ina zan je tunda Allah ya yarda an bani guba na ci alhamdulillah ya isa ni ne nan gaba zan rayu na sake fada a cikin wata gubar ya ce wallahi ba zan sha ba a ai duniyar ta gubar guba ya ce ba zai yi ba ba na bukata na ya wani magani na rayuwa ku kyale ni shekara ɗaya da rabi har yayi yawa ba ma ai ai wannan bala'in da muka ɗauka sai dai mu je gaban Allah mu ga ta ina Allah zai yafe mana a nan Umar bin Abdul Aziz ya rasu da aka binne shi babar makabartar ba na zaune sai ga takarda daga Allah far yana zuwa ana kallo sai da ya zo kan kabarin ya fadi Allah a rubuce ya ce Allah ne maɗaukakin sarki na ku shaida na gafarta wa Umar bin Abdul Aziz duk abin da ya min Allah ya ce ku shaida na gafarta takarda kuma daga guri na ne duk malamin tarihi ya duba algidaya wanne haya zai ga wannan to kuma sarakunan yanzu ko sun san da wannan tarihi ko ban san da wannan tarihin ba suke zalunci to su jira su je su sadu da Allah wanda kuma yake so sai kwatanta ga filin nan ga mai doke sai kwatanta wanda zai tafi a zalunci shi ma hanya tana buɗe
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إن الله يأمر الله yana umarni ba jama'a ya adal wani insani da kyautayawa ada wal fara'il a ba da farallai bi anta abudullah ku bauta ma Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin kama bil hadisi kamar yadda zuwa cikin hadisi sannan wa itai zil qurbi Allah ya ce ku ba ma abota kusancin al qarabat kasu an ke da zikir da ambato itimaman bi saboda himmatuwa da su wayan ha kuma Allah ya hani an عن الفحشاء والمنكر والبغي wayan ha Allah ya hani an alfaya ga albaya ne zina dan mutumin da yake so ya je gurin Allah da daraja kar yayi zina in kai zina gun Allah baka da daraja wal munkari da abin ki shar'an alal kubri ga kafir wal ma'asi da sabon Allah wal bagai kuma sannan da zalunci azulmu lin nasi mutun ya daina zaluntar mutane ka sahu bi zikr itimama hima saboda himmatuwa kama bada bil fashai kazalika haka nan ya izukum يعظكم لعلكم kuma تذكرون Allah yana muku wa'azi bil amri da umarni wallahi da hani la'allakum ba da banza ba tazakaruna ko kwa zuwa ne ta ta'izo na fi idiga mutai fil asali inna law bi mustadrak an ibnu mas'ud wa hadha ajma ayat